watan rabiul thani hijira yau na da shekara 443 hakan yayi daidai da 24 ga watan 11 miladiya 2021 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci domin ci gaba da wannan darasi kamar yadda muka saba idan masu bibiyar ba su manta ba malam yana mana magana game da illa ta daga gai sama a cikin sallah hani da shari'a ta yi wajen kada mai tsalla ya dinga waiwaye dama ko hagu ko ya daga kansa sama ko ya sunkuyi da kansa ƙasa duka wannan shari'a ta yi hani game da wannan muna cikin wannan magana ba mu je ta ba lokaci ya cin mana wannan kuma shi ne darasinmu na talatin daidai a wannan littafi a shafin da za mu tashi shafi na saba'in da biyar daidai kusan farkon shafi na 75 maliki cewa wala yaltafitu yaminan wala shimala mai sallah kada ya waiwaya dama kuma kada ya waiwaya hagu ya tsaya ya fuskanci alƙibla waiwaye in yayi yawa har aka samu wani aiki ya shiga cikin aiki na sallah to wannan waiwaye iya iya kawo matsala a cikin sallar mai sallah hakanan ba a son waige ko waiwaye a cikin sallah rawal bukari an aisha ta radiyallahu anha imam al-bukari ya fito da hadisi cikin littafin sa hadisin ummi na aisha Allah ta'ala ya kare da ita qalat take cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'altu fi'il wa fa'il ita da kanta tayi tambayar tace ni na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi salati game da waiwaye cikin sallah nana aisha ta tambayi annabin rahama sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin waiwaye a cikin sallah faqal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ita huwa iktilasu yaktalisuhu shaytanu min salatil abdi wani zunguri ne daga cikin zungurin da shedan yake yi wa sallar bawa ashe idan mutum iya waiwaye a cikin sallah to kamar shedan ne yake zungurinsa shedan ne yake matsowa kusa da shi domin ya kawo masa naƙasu da cikas a cikin sallarsa wa man yakuni shaytan lahu qarinan fa sa qarina duk wanda shedan ya zama abokinsa Allah ya ce wannan yayi mummunan aboki saboda haka yawan waige da waiwaye a cikin sallah iya iya kawo matsala akwai wata rana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani bawan Allah yana wasa da geman yasa a cikin sallah ya sa hannu a gemun sai dinga wasa sai manzon Allah yake cewa da shi da a ce zuciyar wannan bawan Allah ta nutsu to da ganga jikinsa ma ya nutsu ashe nutsuwa ta sallah a cikin zuciya ake samunta yasa Allah yake ibara da kushu'i kada ablahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un al-khushu' shine at-tumaniyatul qalb zuciya ta nusu ma'a at-tumaniyatul arkan game kuma da gabbai su nusu amma ko da gabbai sun nutsu zuciya bata nutsu ba akwai matsala domin ita zuciya idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru kuma ita zuciya ita ce shugaba a gangar cikin dan adam duk inda zuciya ta ja to gangar jiki dole bita yasa manzon Allah kace iza salahat salaha al-jasad kullu wa iza fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru hakanan idan ta baci dukkan jiki ya baci sai manzon Allah ce ku saurara wannan ita ce zuciya saboda kan nutso zuciya a sallah tana da matukar muhimmanci wannan mun yi ta nanata wannan magana cewa duk mutumin da yake sallah zuciyarsa tana kharijin masjid zuciyarsa tana wajen masallacin gangar jikin ne kadai cikin masallacin a lokacin da yake sallah to babu yadda za a yi ya samu jin daɗin wannan sallah ba zai samu duk yadda aka yi zai samu kansa cikin kunci da takurawa liman iya dan ware karatu kaɗan to irinsu ne farko masu ƙorafi ko a yi sallar minti biyar zuwa bakwai sai ka ji ya koma gefe iya ta ƙorafi to babbar matsalar zuciyarsa ba ta tare da shi a lokacin da yake sallah gangar jikin ne kawai take tare da shi amma da a ce zukatanmu muna tare da su ɗari bisa ɗari a cikin sallah to babu shakka da nutsuwarmu da begenmu da sallah da ƙaunarmu da sallah sai ta fi haka ɗin amma kana sallah zuciyarka tana kasuwa kana sallah zuciyarka tana ofis kana sallah zuciyarka tana gona kana sallah zuciyarka tana ofis ɗin wani tana kasuwar wani tana ƙofar gidan wani ka kagau ka gama sallah ka je ka ji wani labari ka je ka buɗe wayan ka hau ka hau facebook ko ka hau whatsapp ka ga mai duniya take shiga akwai in dai har da wannan tunanin a cikin zuciya to babu yadda za a yi sallah ka same ta yadda kake so ba za ta yi ba magabata tun da kan annabawa zuwa mabiyansu to suna da kyakkyawan nutsuwa a cikin sallarsu ma'ana zuciyarsu ta nutsu shi yasa zaka ji an ce sahabi ya ya rabin dare iya sallah kaji an ce manzon Allah yayi sallah da bakara da ali imran da nisa ya sallar dare guda daya to wannan ka tabbatar da zuciyar a nutsa take ba abin da take tunanin ba Allah ba saboda ka duk wanda zuciyar tana wajen masallaci to shi dai kawai zai dinga yin sallah ne irinsa ne wanda ana sallama ka ce mai liman ya karanta a karakan farko wala ba zai faɗa ma ba ya riga ya manta to zuciyarsa ba ta cikin masallacin mai liman ya karanta bayan fati a raka a ta yi ba zai faɗa ma ba domin zuciyarsa ba ta cikin masallacin wannan aiki sai su a ba huraira allah ta'ala ya ƙare da shi abdurrahman bin sakar addausi wani shi ne cikakken sunansa wata rana ana maganganu cewa wai komai sai a ce sai a ba horaira komai ya samu yan adawa ke ko ba ka wani komai ya ce a ba horaira shi ne yafi kowa yawan hadisai da sauransu da sauransu wata raka ce za a mai tsiye inda har hadda tasa da gaske ne iya da kwarin hadda sai aka sawa an za su gwada a ba horaira game da haddasa sai aka ce in har haddata da gaske ne to daga sati daya ya faɗi irin a surorin da manzon Allah yake karantawa a sallar da ake a bayyana bayan fatiha in dai yi wannan to an yadda mai hadda ne an sallama masa kamar a ce ɗazu da magariba sallan asuba sallar isha'i ta jiya sallar magariba ta jiya a yi ribas a yi baya a kirgo kwana uku zuwa bakwai aka ce ka yi bayani duka ka faɗi irin surori ko ayoyin da mazan Allah ya karanta a sallah a ba hore ya ce wani da ke tambayar aka ce eh ci to shikenan dai ribas sai dai ka musu na kwana arba'in sai da aka tsaye da shi shi dan Allah ka yi hakuri ya ga yace mazan Allah jiya da magariba kaza ya karanta bayan fatiha isha'i bayan fatiha raka'a ta farko kaza raka'a ta biyu kaza sallan asuba raka'a ta farko bayan fatiha kaza bayan fatiha raka'a ta biyu kaza da yayin rufa sai da kwana 40 domin tsabaragen karfin hadda da kuma irin addu'ar manzon Allah ta yi tasiri a rayuwarsa saboda ka zuciyarsu tana nutsi da abin da suke Allah ta'ala ya kare da su shine in ka ga mutum iya yawan waigi a sallah da waiwaye da soshe-soshe to shedan ne yake nema ya kama ziyara hadisin ya cikin bukhari kitabul azan babu al-iltifat fi salat illa iza illa iza taja lizalika libisaqin aw ghairihi sai dai idan mutum iya da tsananin bukata a cikin sallah kamar yawo ya cika bakinsa zai dan sunkuya ya zubar a rigarsa ko a wani shawul da ke hannunsa ko an kici to wannan bukata ce ta sa ba shi da wata matsala ko ya iya yawan mara madina ta sako masa ya dauko hankici ya goge ya dan sun da kansa ya goge ko attishawa ta kama shi iya tsakiyar sahu ya dan sunku yayi attishawa dan karace ya kawo corona ya sunkuya sosai ya ya to ya ce sai hana ba da wata matsala ba da wata matsala wannan amma in ba da irin wannan daruriyat din ba yawan wagi a sallah ko sun kuyi da kai kasa ko daga yi sama to babu shakka matsala ne mai girma a cikin sallah Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa gaba ta gaba al-istiftah neman bude sallah wannan alif da lam alim da lam alif da sin to lidalab ne ibtitah ibtitah shine asalin kalma an ce al-istiftah an yi ƙari kalmar mazidiya ce tana da dama kai ƙari cikinta to duk inda alif lam alif da sin suka shiga cikin irin wannan kalmar ana nufin nema neman buɗe sallah kamar istighfar ne asalin kalmar gafara ne aka ce istighfar neman gafara an fahimci wannan to neman buɗe sallah ita sallah akwai wa'ansu azkar ko a ce addu'o'i da manzan Allah ya koyar bayan kabbaran haram a karanta kafin mutum ya fara karatun fatiha wannan suna yake ce musu du'a'ul istiftahi fi salati maliki cewa summa yastabtihu bima ja'a ni nabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqul sannan masallaci zai bude sallarsa da abin da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ta daya Allahumma ba'id baini wa bainaka dayaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghribi Allahumma naqqini minal khataayaaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danasi Allahumma ghassil khataayaaya bil ma'i was salji wal bardi ta farko za ka iya cewa Allahumma ya Allah ba'id baini wa bainaka dayaya Allah ka nesanta ni tsakanina da kusakuraina kama ba'atta bainal mashriqi wal maghribi kamar yadda ka nesa tsakanin mahudar rana da mafadarta Allahumma nakkini minal khataayaaya ya Allah ka tsaftace ni daga kusakuraina kama yunqa sawbul abyad min ad-danasi kamar yadda ake tsaftace tufa mai datti kamar yadda ake tsaftace tufa mai datti ta zama faratas Allahumma ghassil kadaya bil ma'i was salji wal bardi ya Allah ka wanke ni ka wanke min kusakuraina da ruwa da kankara da kuma raba wannan idan ka faɗi wannan abin da kake nema Allah ya baki Allah ya ma gafara Allah ya nesanta ka da zanubai Allah ya wanke masu ya kankare masu ya goge su wannan mazan Allah ya sunanta wannan a addu'an da ake yayin buɗe sallah rawal bukari an abu huraira an abi huraira radiyallahu an imamu bukari ya fito da hadisi hadisin abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi bi hadha lafz da wannan lafz wa muslim bi lafzi naqin min kadaya riwayar muslim ta zo naqini min kadaya Allah ka tsabtace ni daga kusakuraina igsilni min kadaya ya bisalji wal ma'i wal bardi ruwaya ta muslim ya zo igsilni min kadaya ya Allah ka wanke ni tas daga kusakuraina da ruwa da kankara da kuma raba fa an abi huraira radiyallahu anhu kala daga sahabi abu huraira Allah ta'ala ya kara yadda da shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iza kabbara fi salati idan yayi kabbara cikin sallah wace kabbara kenan wannan na ya wata kabiratul ihram idan yayi kabbaran harama sakata hata sai manzon Allah yayi shiru dan lokaci kankani kine hunayha ya dan yi jim haka dan shiru ba mai tsawo ba qabla an yaqra kafin ya fara karatu wa haza fi salatil jahariya wannan kuma sun fahimci wannan a sallar da manzon Allah yake bayyana karatu a ita wa kana la yumkinu li sahabati ridwanallahi alaihim an yad'u sagiratan aw kabiratan yahtajuna ilayhi illa ila fahmiha illa su'alu anha tsarin sahabbai ijmalul muslimin wa kana la yumkinu li sahaba baya yiwa ga sahabban manzon Allah tsiran Allah da aminci tabbata gare su an yad'u sagiratan aw kabira sabar wani abu kankani ko babba ya hata juna ila fahmiha wanda suke buƙatar fahimtar wannan abin illa sa'alu an hayi sun tambaya la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa sa'alu anha an gane ko ba sa barin karamin abu ko ba sai sun tambaya akan ta wannan shine tsarin manzon Allah da sa duk abin da sa gani ya zo ya zo da shi a cikin ibada sabon abu wanda da bai saba yi ba to ba sa shiru da bakin su sun tambaya manzon Allah muna neman ƙarin bayani ya rasulullah a fahimtar da mu kaza ba mu gane ba wannan kuma shine aiki da mu amma a ce kana malami kace ba za a ma tambaya ba ai ba zai yi ba ai amma wa'ansu malaman ba sa jure tambaya sai gan ana tambaya ransu baci yake ko wani abu makamancin wannan saboda haka tambaya a gumu jagoran addini wajibi ne fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun saboda haka tambaya ɗin bici in ka sani ka sani in baka sani ba ka sani ba kuma amma tambaya ka ce baka sani ba ba wani abu bane manzon Allah an tambaye shi game da kiyama hadisin jibril wanda Umar dan Khattab ya fito da shi ya rawaito shi kai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tambaye shi mal islam wa mal iman da ya zo magana ki ce fa akbirni ani sa'a sai manzon Allah ya ce mal mas'ulu anha bi a'la min sa'il mal mas'ulu anha wanda ake tambaya game da alkiyamar bi a'lama min sa'il bai fi mai tambaye sani ba kaga ashe manzon Allah ma an mai tambaya ya ce bai sani ba tunda Allah ya ce ba wanda ya sanya wushe ne alkiyama za ta tsaya idan ba Allah ba an fahimci wannan haka nan a bahuwar da Allah ta'ala ya kare da shi wata rana wani bawon Allah ya mai tambaya a cikin gari madina sai sai na abu horera Allah ta'ala ya kare da shi sai biya wannan bawon Allah amsa da ya bashi amsa ashe ya bashi amsa bisa kuskure amsar da ya bashi ba ita bace ya kamata a bashi a tambaye da yi sai na abu hurara zai samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah an mun tambaya amma ga amsar da na bayar sai manzan Allah ya ce a ka halaka ka halakar wannan amsar ba ita bace ka je ka nemo wannan mutumin ka ce masa abu kaza shine daidai abin da ka faɗa ba daidai ba a bakwai da ya taho kasuwar madina iya ta ihu da bakinsa iya neman wannan bawa ina wanda a bakwai da ya bashi fatawa manzan Allah ya ce na halaka na halakar sai da ya nemi wannan mutumin sannan ce ga abin da manzan Allah ya ce na faɗa ma abin da na faɗa ma kuskure domin amana ta ilimi an fahimci magana domin amana ta ilimi amanar ilimi amma a yanzu mutum za a mai tambaya amma sai mai da tambayar kamar tambayar ɗin siyasa kasa ɗin siyasa ne baya faduwa musamman iyakan biro iya kamfen duk abin da aka tambaye ya sani yawa ba zai faɗi ba ba zai da ya gaza ba amma sai dina abahura domin ya san ba da fatawa bisa kuskure ko bisa ganganci haɗarin abin ya kai haɗari yasa manzon Allah ya ce je warware wannan fatawa ya je warware ta Imam Malik Imam Darul Hijra Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa wata rana an zo an turo wani mutum tun daga kasar Iraq aka ce Imam Malik yana Madina a zo a tambaye shi aka taso mutum tun aka hada tambayoyi da yawa suna da buƙatar amsa kaza suna da fitawa akan kaza aka haɗa fatoyi aka taso mutum ya zai sama imam malik a garin madina ya ce ni bakonka ne da ƙasa kaza an wakilto ne a kan tambayoyi ga sunan an ce na zo na yi ma ana buƙatar amfasu a cikin tambayoyin idan kasa su kashi goma imam malik kamar kashi uku ya amsa kawai sauran ya ce wallahi ban sani ba ya ce kuma ya za a yi ya ce ah ka koma garin ka ce malik bai sani ba sai mai kuma kana so ne yi wa Allah da manzansa ƙarya ne ai ba zai yi sani ba shi ne a lokacin ya ba da wata ƙa'ida ta sala adari nisful ilm a tambayi ɗalibin ilimi a matsala ta addini ya ce bai sani ba to rabin ilimi ya sani in dai har ɗalibin ilimi ne da gaskiya samu hanyar nema sai ya gano wannan tambaya da bincike da tambayoyi da nazari har sai ya gano mai ake nufi da wannan tambaya saboda ka imam ahmad dan hanbal kuma yake cewa duk mai da'awa wanda zai zauna a ce amsa fatoyi yake yi na jama'a to ya san shi wakilin Allah ne wakilin manzon Allah ne duk abin da ya halattarwa da mutane akan fatawar da ya ba su to shi ba wakilin Allah ne duk abin da ya haramtawa mutane game da fatawar da ya ba su shi fa wakilin Allah ne wakilin manzon Allah ne an fahimci wannan saboda haka malamai masana Allah masana shari'a wallahi sai su kwana suna karatu amma tambaya guda ɗaya ta yi musu da hankali domin duk abin da ka bewa mai fatawa akan ya tambaye game da addini ya je ya ɗauke ki aiki duk fa abin da yake ka ɗora shi idan ka gina aikan kuskure kai ka ɗora aikan kuskure in ka gina shi akan daidai haka ake so ka gina shi akan daidai so da ka kiyaye fatawa ba a bar wasa bace idan baka sani ba baka sani ba idan ka sani ka sani Allah ta'ala ya bari kan kiyaye malik ke cewa su sahabbai ba sa barin karami ko babba su gane ba sai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abu Hurairah ce ko qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah bi abi anta wa ummi fan san ka mahaifina da mahaifiyata ya rasulullah ara'aita ka bani labari ara'aita sukutaka baina takbiri wal qira'a manzon Allah ina neman ƙarin bayani idan kai kabbaran arama kafin ka fara karatu kana yi shuru ya rasulullah ma taqul me kake faɗa an fahimci magana ya gano shirun da manzon Allah yake kafin ya fara karatun Fatiha sai ci ya rasulullah muna neman ƙarin bayani idan kai kabbaran harama kafin ka fara karatu kana shiru muna neman mu ji rasulullah ma za ta kul me kake faɗa qala sai mazan Allah ya ce aqulu ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina qadayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib ya Allah ka nisantar da ni da kusakuraina kamar yadda ka nisantar da tsakanin mahudar rana da mafadarta Allahumma naqqini min qadayaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-darasi ya Allah ka tsabtace ni daga kusakuraina kamar yadda ake tsabtace tufa mai datti ta dawo faratas Allahumma bisilni min kadaya bi sanji wal ma'i wal bardi ya Allah ka tsabtace ni daga kusakuraina da ruwa da raba da kuma kankara wa za a sau hadisin warda fi zalika sai malam usman ke cewa wannan shine hadisi mafi inganci da ya faru cikin sha'anin du'a'u al-istifta fi sala an gane akwai wa'ansu da yawa sun kai wajen guda bakwai kamar yadda malam albani kawo a littafinsa amma wannan ta fi zama mai inganci kamar mai tambaya zai ce saboda ne domin tambaya aka yi wa mazan Allah game da abin da yake aikata kuma a lokacin da yake aikata bayan sun ƙi da sallah a bahuwar rai mai wannan tambayar ya ce bi a bi an ta ummi a ra'aita su kutaka bai na takabir wal kira amma za ta kula rasu muna neman ƙarin bayani shirin da kake bayan kafaran harama kafin ka fara karatu me kake cewa sai manzon Allah ya bashi wannan amsa ya karanta masa wannan ita yake karanta shi yasa wannan ijmalul usmin ta fa zama mai inganci a cikin sha'anin du'a'u al-istifta fi salati wa ma azalika fa aktsarul muslimin al-yawma duk da wannan ijmalin uthmani ke cewa yawancin musulmin yau la ya'lamuna an hadha al-istifta wa la yastaftihuna bihi ba sa kokarin sanin wannan addu'a ko ba sa kokarin bude sallar su da ita in ka hada masallata 100 da wahala zaka samu 30 masu irin wannan addu'a talatin ma ba za ta samu gaskiya wannan kuma wai dole sai liman ba dukkan har ma muhallima an waye har kowa da kowa har kowa da kowa manzon Allah bai ce kawai akan liman take tsayawa ba yasa ma ba a furta ta a baki ake yin ta ba a bayyana karatu ta kowa zai daga liman ya ce Allahu akbar yayi shiru kafin ya fara karatun Fatiha to kai ma an baka dama ka karanta wannan addu'a wannan gobe kuma ku ji roman da ke cikin addu'a kuma kun san addu'a mafi tsada ita ce addu'an da ake yin ta a cikin sallah duk gun da ake addu'a ba gun da ya kai addu'a a cikin sallah matsayi da girma domin ita sallah ita ce ibadar da Allah ta'ala ya fi so ya fi ƙauna abinda bawa musulmi ke aikatawa saboda addu'ar cikin sallah tana da tsada kuma addu'a ce mustajab addu'a ce wanda ake sa ran karbata so da kada mu sake da irin wannan gabobin musamman a yanzu da zunubi yayi mana yawa yanzu nan zunubin kamar ruwansa ake daga sama sai dai in ba za ka fito daga gidanka ba sai dai in ba za ka fito daga ɗaki in je ka fito ka sa ƙafarka a waje to ka kutsa kai cikin zunubi ko ka gani ko ka ji ko wani zunubin ma ya zo yi da ke ka ya wuce ba abin da zunubi ba ya yi wallahi su matallahi zunubi tamkar ruwansa ake yi kana tsayawa mutum ɗaya biyu za ka ji amfana maganar wani ka buɗe idan ka za a ga wata fitsarar ta yi tsare shi ka buɗe kunnen ka za ka ji wani ɗan nafi ya sa ganga a nafi ɗinsa bayan da za ka yi babu yadda za ka yi wallahi kunnen ka yi ji zunubi idan ka yi ga zunubi hancin ka yi shaƙi zunubi ba abin da ba ka yi illa marahim Allah yasa a yanzu nan yawan kutse cikin mutane matuƙar ba da haja masa ba to ka keɓance kanka kawai in dai za ka dinga kutsa kai cikin mutane to za ka dinga da kwan zurfi kana da wani saboda a yanzu nan mu ne min ba da aula akan mu dage da wannan addu'a domin yawan zurfi da muke cikinsa ka dinga addu'ar Allah ya gafarta ma Allah ya kankare ma zunubai Allah ya wanke masu Allah ya tsabtace ka saboda zunubin kullun ana cikinsu kuma kullun sababbi ne suke kirkirwa kullun sabon zunubi ne yake yawa a cikin al'ummar musulmai kuma babu matsala mafi zama matsala a gun mutum musulmi face je gaban Allah da zunubi a kansa wannan ita ce matsala mafi girma dukkan wata matsala a duniya wallahi mai sauƙi shi amma matsala wanda ta amsa sunan matsala shine ka je lahira da zunubi a nan za ka gane lalle ana shiga cikin matsala amma wata matsala ta duniya kaza kaza kaza waye waye waye duk wannan abu ne mai zai wuce amma babbar matsala shine ka waye gari a gaban Allah akwai zunubi a kanka Allah ta'ala ya tsare mai gafarta mana zunubanmu malik ya cewa annabi sallallahu annabi alaihi salatu wassalam ya kula hada du'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya furta baki ya faɗi wannan addu'a wa huwa qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akkar shi ko manzon Allah dukkanin mu mun sani cewa Allah ta'ala ya mai gafara gaba da baya in ma yayi zunubin da an gafarta in ma zai yi nan gaba an gafarta masa inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkar ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا الله تعالى ya saukar da aya kan manzon Allah game da wannan kuma ayan cikin suratul tauba lokacin da ya biwa wa ansu daga cikin munafikai dama su zauna a gida kada su fita yaki sai da Allah ya ce afallahu anka lima azinta lahu sai da aka ce an yafe masa masana aka ce me yasa ka ba su izini kuma me yasa ka ba su izini kuma Allah ya ce ya yafi mazan Allah ke sallallahu alaihi wasallam to shi an masa wannan an mai gafara gaba da baya amma wa ma'azalika yaqul duk da haka yana cewa Allahumma ba'id baini wa bainaka dayaya ya Allah ka nesantar da ni tsakanina da kusakuraina da zunubaina kama ba'atta bainal mashriqi wal maghribi kamar yadda Allah ka nesanta tsakanin ma'udar rana da mafadarta ai fala aqrabuha wala aqumu haulaha Allah karka kusanto mun da su Allah kada ka sa naji kugin su a kusa da ni fatasalullah ta'ala kai mai sallah kana roƙon Allah ta'ala an yuj an yujannibaka alqataya ya nesantar ma da kusakurenka wa an yab'adaha anka kuma Allah ya nesanta su game da kai hatta la tubashiruha wala taqafiha har kada zurbin ya zo yana kana fesin ɗinsa ya zo ya zame ma ƙalubale wala ta ƙa'ana kuma karka faɗa cikin zurbi wa haza du'a'un anin nabi sallallahu alaihi wasallam afwan wa haza du'a'un an shay'in qabla wuqu'i maliki ta wannan addu'a ce ake kafin ma faruwar abu li'anna shay'a idza kana ba'idan anka lam yaqamin idan abu zama iya nisa da kai ba zai cutar da kai ba ba zai zama mai matsala ba an fahimci wannan saboda haka Allah ta'ala cikin gafararsa da rahamarsa baka san lokacin da zai yafi ba zunubanka an gane ko yasa duk inda magabata suka ji musamman abin da ya tabbata daga bakin manzon Allah wallahi ba sa wasa da shi ba su san a wace gaba ba Allah zai iya karbar addu'an ka yafi mazurba kuma shi kadai ne yake gafarta zunubi wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba wani wanda zai gafarta zunubi in ba Allah an fahimci wannan saboda kada mu sake duk inda muka ji al'amari na gafarta zunubi daga Allah mai iyaye yawa duk abin da muka ji aikin lada aikin zai kusantar da kai zuwa ga Allah mu iya iya wani idan Allah ya ba nesa da zunubi to Allah ya soka da rahama ya soka da jinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wani hadisi yake cewa daga cikin irin karamci na Allah da sutura da yake yawo an so daga cikin bayinsa akwai bawan da zai je gaban Allah da zunubi da laifuka kala-kala sai Allah ya yaye mai hijabin laifukansa Allah ya nuna masa wani yi kasan wani kaza yi Allah na san wannan zulubin waye aikata Allah ni na aikata kaza fa Allah ni na aikata kaza fa Allah ni na aikata da ya itirafi ya tabbatar shi ne yi wannan laifin sai Allah ya ce to lokacin da kai laifin nan a duniya na suturta ka ba wanda ya gini a duniya na ɓoye ka ba wanda ya san ka aikata wannan laifin saboda kai yanzu nan a nan na rufa ma asiri ga hanyar na tafi aljanna ba mai kaga wannan shine nesantar da kai da zunubi Allah ya koye zunubi shine ai fassarar al-maghfira daga al-maghfar ne al-maghfar suka ce shine kamar helmet din nan kamar hulan kwano da ake sa ko ta garkuwa da za ta tare ma jikinka an aka harbo wani abu zai same ka to asalin kalmar almagfar to aka ce almagfira ko al'isigifar kana neman allah ya koye zuban ka kara gansu kamar yadda ka sa hulan kwano ba za a ga kanka ba kwano za a gani in ka sa wata bullet proof ba za a ga jikinka ba wannan za a gani to idan allah ya ma gafara to ya koye zuban ba mai ganin su an fahimtar nan wata rana annabi musa alaihi salam in magana ta inganta kuma da malaman tarihi suke fada an shiga cikin rashin ruwa a lokacin annabi musa alaihi salam sai aka fita istisna aka fita roƙon ruwa aka yi ta roƙon allah ruwa aka yi ta roƙon allah ruwa allah ya ba da ruwa sai can allah ta'ala yake cewa annabi musa alaihi salam ya musa akwai wani bawa nawa a cikinku mai zunubi ba zan karbi addu'arku ba na sauko da ruwa sai ya fita daga cikin domin muna aikinsa annabi musa ya tara jama'a ya ce ga abin da allah ya faɗa a cikinmu nan akwai wani mai zunubi kala kaza kala kaza kala kaza allah ya ce ba zai amshi addu'ar mu ruwa ya sauko ba sai ya fita daga cikinmu saboda ka yi fita wannan mutum ya yi sam ya ga wani zai iya fita mai zunubi irin nasa iga kowa ya zauna ba wanda ya attempting da tashi annabi musa ya ƙara maimaita ya ce mutumin nan ba zai fita ba har sai allah ya fadda shi da kansa mutumin da ya ji haka sai sauƙi da kansa ƙasa ya ce allah na tuba wannan laifin da nake aikata ma Allah na yi alkawarin ba zan ƙara yi Allah na tuba tsakani na ni da kai ne Allah na tuba domin in na daga kai na fita daga cikin jama'a nan to ni da mutunci har abada asiri na ya tuba Allah karfa mu asiri iya rufe bakin sirwa ya sauka sai annabi Musa ke cewa ya ubangiji ka ce ba za ka sauko mana da ruwa ba sai wannan mutumin ya fita a cikinmu kuma ya Allah ba wanda ya fita a cikin masu ka sauko da ruwa sai Allah ya ce wa Annabi Musa ai matsalar da ta sani hana kuron tuba matsalar ta wuce dama sabo ne kuma ya tubi ya ce ba zai kare ba na yafi masa sai Annabi Musa ya ce to Allah ina so ka nuna mishi sai ce haba Musa iya zunubin ma ban nuna shi ba yanzu ya tuba a lokacin da yake zunubin ma ban nuna shi ba kuma bayan ya tube yanzu ya ban nuna mashi ba zan nuna mashi ba su daga ga neman gafara ga Allah kusan shi ne ma kusan rabin rayuwar mutu addini tunda Allah ya yi yau ba mala'iku ba dole za mu yi zunubi to amma istighfari da tuba shine zai sa aikin mu ya saitu mu dinga saibar da aikin mu zara da kai wani hadisi manzon Allah yake cewa ba dan kuna zunubi kuna neman gafara a wurin Allah ba da Allah ya tafi da ku ya kawo masu yi masa ba daidai ba su tuba su gyara Allah ya yi Allah ta'ala ya samu dace maliki cewa a fa in waqa'a in har zunubin ya faru kai to fallahumma naqqini minhu ya Allah ta'ala ka tsaftace ni daga cikin sa kamar yunqa as-sawbal as-sawbul abyad min ad-danasi kamar yadda ake tsaftace farin tufafi daga datti ya'ani azilhu anni Allah ka matsar da shi ka gusar da shi daga gare ni waj'alni naqiyan minhu ya Allah ka sanya ni tsaftatacce daga wannan zunubi summa daraba masalan li hadha al-izala ba fa izala dagowa yawa summa daraba masalan sannan sai Allah ta'ala ya buga misali li hadhihi izala da irin wannan gusarwar wace iri ma za a yi mata bi kaulihi wajen fadar manzon Allah da yake cewa kama yunaqqas sawbul abyadu min ad-danasi Allah gusarwar da nake so kaiwa zulubaina kamar yadda in an wanke fararen tufafi suke fita daga datti a wanke farin tufa da ya yi baki ya yi duk a wanke shi a zub da wannan dattin ya dawo fes to allah ina so ka zubar min da dattina wajen wanki a tsaftace da dawo kamar ban yi shi waktarar rasul sallallahu alaihi wasallama a sobul abu ya zo maliki da sai manzan allah ya zaɓi farin tufafi sai ya buga misali da su li'anna zuhuru danas fil bayadi azhar wa abayan domin bayyanar datti a farin tufa ya fi bayyanuwa kuma ya fi zama a fili ana gane ba shi yasa dama aka ce kazami baya fararen tufafi idan kazami ya farin tufafi to shi kenan nan da na za a gane kuma iya daga cikin hikima dade na san musamman firamare ta gwamnati a galibiya fararen tufafi ake yi in ba yanzu ba da abin yayi yawa kaga wani roɗo roɗi wani jaje jaje wani baki baki wani dusa dusa can kowa iya talla kayansa amma dade na san na gwamnati uniform din maza yan firamare fari ne har ma secondary da su to ana yin wannan ne domin a koya matsafta ana yin wannan domin a koya matsafta domin kwana ɗaya biyu kai da kunya kai ko cikin ajin kwaye ka zama wani wani hikima ce dole in ka ga farin tufanka wani abu ya auka dole kana kokarin ka kusan da shi ina zaton ma dai ban san tsoron ba ba maki yasa wanda suke lidin da kam kam na NYS suka ce a sa wannan farin kafu shanu ya din wannan shi ba gajeren wando ba shi ba dogo ba da wannan farar t-shirt din nan to shi ma daga yayi da ba maki zaka iya zuwa ka wanke shi ta'ammuli da fararen kaya to zai koya mutum tsafta ne to manzon Allah ya zaɓi farin tufa ya buga wannan misalin yace domin farin tufa datti idan ya hau kansa ya fi bayyana an fi ganin sa a fili shine azhar wa abayan an fahimci wannan fa'adna wasu kulfi sobin abin duk inda ƙanƙanin datti yake a farin tufa yi zuhiru fiye zai bayyana a jikinsa duk ƙanƙantar datti inda ya hau farin tufa za a iya gane shi lakin al'aswat ya dai baƙaƙen tufafi awil ahma ko jajaye la yi zaharu fiye athar al'aswat to ɗan ƙaramin datti ba zai bayyana a kansu ba illa iza kana waskan sakilan kuma jiddan sai da idan dattin dattin ya kai datti idai da mutum ya yi arnakiya to dole ga abin ya bayyana wai allah makon ya sa yan zazzaki suka zaɓi bagaƙen kaya domin ƙasa suna tafiya a gaba suna tattaki gaga wannan tattakin za a yi wajen sati ana yi ba maganar wanka ba maganar wanki to kaga bakin tifa zai juye wannan misali a misali da ke ba san hikima su a wannan ba waya Allah ne nake cewa yawa waya Allah haka suke gani yawa amma kai in ba wani zagi bane ko dogari ina kai yana wani jan kaya ko bakin kaya ai farin kaya ma malaman malaman kimiyyar musulunci ce iya karawa jiki lafiya farin kaya iya karawa jiki lafiya sosai kuwa akan kullun ka dawo musa bakaken kaya ko jajayen kaya wannan ba daidai bane manzon Allah tufarsa mafi yawan tufar manzon Allah farare ne sai kuma surafin koraye daga fara su kore kore haka amma manzon Allah baya bauɗin kaya ja kai ba kai ba yaro ba ba ina kai yana sa wata jariga baya baki baya yi amma fararen kaya ko koraye aka yi da tibabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maliki cewa wa ba'da tanqiya bayan kuma ka nemi Allah ta'ala ya tsarkake ka daga zulubai qad yakunu fihi baqiya aqrun akwai yiwar an an dauke zulubin daukewa farko akwai yiwar a samu alamu alamu shine qad yakunu fihi baqiyatu aqrin akwai yiwar a ga alamu alamu gunda aka wanke zulubin ko gunda aka cire zulubin faqala sai manzon Allah ya ce Allahumma absilni ya Allah ka wanke ni fayazilu bi zalika al-asl in ba da wani dan guntu guntu da alama alama Allah ka gusar da ita lawqa amaslan ala sawbika wasqun misali a samu datti ya bayyana a tufafinka wa haqqaqta bi zufrik ka kankare hi da farcanka an gane ko az-zufr hi ne farci ka kankare wannan dattin da farcanka hatta tanqa har ya tsafta da gonka kankare alamar babu ta ƙulu haza tanƙiya za a ce da kai wannan tsabtacewa ne ba a da zalika ya ati daular kusur bayan wannan kuma akwai gudunmawa ta wankewa za ta biyu bayan ana ganewa ai yanzu ko wani abu ne taɓa tufafinka ko abin miya ko wani abinci abinci idan ka sa hannu ka kankare zai fita amma zai bar alamu abu kankarewar ba za ta ɗauki alamun ba amma za ta ɗauki asalin dattin an fahimci magana to shine can iya shine ɗauke asalin dattin amma akwai yiwuwar a samu asal alamar gunda dattin ya zauna amma alhusu idan aka yi maganar wanki to hatta alamar gumma ba za a gani ba wankin ya wanki alamar gumma ba za a gani ba shine ba da zalika ya a ci daurin gusu wali zalika iza kanat an najasa ala thawb idan har akwai najasa kan tufafi fa'azilha awwala na farko ka gusar da ita hatta yanqa al-thawb minha har tufar ta tsaftata daga wannan najasa din summa ba'da zalika ayyisilha sannan bayan wannan sai ka wanke an fahimci abin da malai ce yanzu misali kana cikin tafiya ko sai wani kaza ya maka shi a tufarka ko kana zuwa sawa za ka yi a ruwa ka jagwalwal haka ai yana daga cikin tsafta sai ka goge wannan najasar kaza ka samu ice ko ka samu kara ko ka samu tolibai ba ka ɗauke abin to idan ka ɗauke najasar to wanke gun zai masu amma an ka dilmiya kayan da shi to gun da bai je ba sai ya je to wannan shine at-tanqiya da kuma al-ghusl bambanci kenan al-farqu bayna at-tanqiya wal ghusl at-tanqiya shine ɗauke najasa in ka ɗauke najasa kai tanqiya akwai yiwuwar za ga alamar gunda ka cire najisa kuma sannan sai wanki ya zo ya tafi da wani alama an fahimci wani ya sa manzan Allah ya amfani da a kama yi naka sobel abu min danas bayan ya gama sai ce Allah maga sirri ma'ana Allah bayan ka ɗauke manya-manyan zunuban to Allah har ƙananun ma Allah ina fatan ka wanke su ka fito ka ga wata can ta yi wani ɗaurin ɗan kwali irin na irin na waɗancan fitsararren gidanka ya kai tuba da niyya ba to Allah wannan ma ina so ka tafi da shi ya Allah ka je ficewa sai ka ji waɗannan nafi ya sai kiɗa ba da niyyar ka ba yan nafi ku yi haƙuri domin yanzu ku ne ku ne kusan kuke sa ganguna a cikin gari a lungu da ina ne za ku je ku ne duk inda ka ji kiɗa kawai ga to a galibiya za ka yan nafi ne an fahimci wannan saboda haka shine abin da nake buga misali ka ɗan fito babu shiri ka ji wani kiɗa ko babu tsammani kaga wata ya juju wa majuju duk irin wannan abubuwan sai ka ci to Allah wannan su ma Allah ina fatan ka kawar mu da su ya Allah shine al-husul ke Allah ta'ala ya samu dace kuma Allah ta'ala ya kankare mana zulmin mu ya Allah a qad taqulu al-ma wala shakka annahu yudhhir manzon Allah yayi amfani da ruwa babu shakka ruwa iya tsarkake datti lakinnal ma'rufa annal ma alhar cewa ruwa mai zafi ablagu fitan zifi ruwan ɗumi ya fi kaiwa matuƙa wajen tsabtace tufa idan tufa dattin ta yi yawa to maimakon ka sa ruwan sanyi sai ka dafa ruwa ka sata a ciki an fahimci wannan wa a shadda izalar los kuma ruwan zafi ya fi tsananin gusar da datti li'annal ma'al harra domin shi ruwa mai zafi yudahhir aksara min ma'il barid yana tsabtace tufa fiye da ruwa mai sanyi inda ma nagsilu thaw bis sabun inda muke wanke tufafinmu da sabulu nas naskanal ma wa nagsilu naskanal ma wa nagsilu a kamar zamu iya dumama ruwa sai mu wanke wannan tufafin inda tiyayi yawa to dattin zai fi sauran fita falima za ƙara to malam wasu muke ce to me yasa manzon Allah ya ce bilma'i wasalji walbardi tunda ana maganar tsaftacewa ne sai a ce ai bilma'il har amma sai ma'aikin Allah ya amfani da alma asalji walbardi ya ce me hikima wajen wannan na ƙulu malam usaimi ce sai muka ce ƙalin ulama'u malamai suna cewa li'annahu yas'alullah an yudhhirahu min zunubi domin shi manzon Allah yana roƙon Allah ya tsaftace shi daga zunubi ya ƙulu igisilni min kadayaya iya cewa Allah ina roƙon ka tsaftace ni ko ka wanke daga zunubaina walaysa min awsakil hisiya ba datti bane wanda ido zai iya ganin sa an gane ko zunubi ana iya ganinsa da ido wani mashayin giya ne wani mazinaci ne wani makareci ne za ga alamarsa a jikinsa to don na shi yasa dalilin da manzala ya amfani da ruwa mai sanyi da kankara da raba amma da zunubi zai iya bayyana a ganshi a jikinka to sai a yi amfani da ruwa mai zafi domin shi ne ablagu fi izalatun najasa maliki cewa wa zunubi wal kadaya uqubatu hannar shi zunubi da kusakurai idan Allah bai yafe ba uquba su da wuta ake yi wannaru harra ita kuma wuta zafi gare ta wal manasib abin da yake manasaba ne an yazilu shay'i bi diddihi idan ana so a gusar da abu sai a gusar da shi da kishiyarsa an gane wannan hikima ce ko ka'ida ce wa min al ka'ida iza aratta an an an azila shay'an azilhu bi diddihi idan kana buƙatar ka gusar da wani abu to sai ka nemo kishiyarsa ka gusar da shi da shi yanzu ana zafi misali idan aka sako sanyi gu zafin zai zauna kaga an gusar da zafi da me da kishiyarsa an fahimci maganar ko kana jin kishirwa sai ka samu ruwa ka sha ishi ruwan nan ai hamamin rashin ruwa ne da ka to ka zuba ruwan ka ka gudu kishi da kishiyarsa kana jin yunwa ka ci abinci ka kusa da yunwa da kishiyarta kana da mace ta ita ma biyayya sai ka karo wata a kuma gaskiya bane sai ka karo wata kaga ita ma kai maganin ta da kishiyarta kenan tunda ba ta son kishiya shine idza aradta an azil shay'an fa azilhu bi jiddihi to sai malaka cewa shi zunubi idan Allah bai gafarta ma shi ba to wuta ce ukubarsa kuma idan ana so a yi maganin abu a gusar da shi da kishiyarsa ake gusarwa kaga ba za a ɗauko zafi a haɗa da zafi bai macin ba an fahimci maganar yi malaka cewa a wal munasaba an yazila shay'un bi diddihi والذي يناسب مقابله النار الحاره هو الثلج والبرد abinda zai zama kishiya wajen zafi shine raba da sanyi shine kishiyar mai zafi fanasib an yakuna ma yazilu hadal qadaya ya baridan abinda yake munasaba wajen gusar da waccan zuruban shine ai amfani da abu mai sanyi hatta yazula akharul azab bil kulliya har ya gusar da wannan alamun azabar da Allah zai gaba ɗayanta wali haza saboda haka ƙala sai manzon Allah ya ce bilma'i wasalji walbardi ya Allah ka wanke ni da ruwa mai sanyi da raba da kuma ƙanƙara hazihi hiya hikima wani ita ce hikima wallahu a'lam fasara hadal istiftah jami'an lil abdi anil zambi wannan du'a ta istiftah fi salah jami'a ce ta game lil abdi anil zambi qabla wuqu'ihi ta game wajen korar zunubin bawa tun ma kafin yayi zunubi walittan iya minhu ba'da wuqu'ihi ko kuma a'a da yayi zunubin wannan addu'a za ta iya tafiyarwa da shi wal izala athruhu bil kulliyah da kuma gushe alamun abun gaba ɗaya a gutsar da shi bai gaslihi bil ma'i wa salji wal bardi wajen wanke shi da alma da ruwa wa salji da raba wal bardi da kuma kankara wannan duk sharhi ne malam ya kan addu'a guda ɗaya an fahimci wannan duk wannan dogon bayani addu'ar da abakuwar ya tambayi manzon Allah manzon Allah ta ya ba shi labari irin abin da yake karantawa idan ya yi shiru kafin ya fara karatu ga wata addu'a nan ta biyu game da malaye kawo ta ina ganin kuma za mu nemi matsaya a nan insha Allah abin da da daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana zunubansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya shiga cikin al'amarin mu Allah ta'ala mana roƙonka samu yi lafiya mu gama lafiya duk abin da muke roƙo a gonka na alkhairi Allah ta'ala ka haɗa mu da shi duk abin da muke roƙo a gonka na tsari ya Allah ta'ala ka tsare mu daga sharrinsa Allah ta'ala muna roƙonka ka ji kanmu ka ji kan mahaifinmu ya Allah ya Allah muna roƙonka ka samu yi lafiya mu gama lafiya ya Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ya Allah muna roƙonka ka ba wa marasa lafiyar mu lafiya din majinyatan mu gida ko asibiti Allah ta'ala ya saka fara su akwai rashin da aka ƙara yi wa hakimi dattijin mu da muke tare da shi wani ɗaya daga cikin hakima da fitansa Allah ya mai rasuwa to muna ƙara addu'an da Allah ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ta'ala ya sa aljanna ce mu kuma sa ranar juma'a mun helanta a samu wani bawan Allah ya so mana mai domin idan mun zo tafsiri da mai ɗaya muke amfani to a lokacin yan uwa suka hada kuɗi ya kai wajen 6,300 da wani abu to an je an siyo mai ga shi an taho da shi to mai ne original mai kyau don sai da aka yi ciko masa na aka sai shi don akalla yanzu wannan irin wannan ya haura dubu goma a wani saboda ka al'umma sun ba da taimako kuma an yi abin da ya dace da shi ana yi wa kowa fatan alkhairi kuma haka ake so duk abin da ya taso mana in zami mi da kanmu ni na fi gamsuwa da wannan ba na son a dinga yawon yawon kokon barar neman abin da zamu yi da mu muka fi kowa amfanuwa da wannan da'awa in lada ne mu ne a tsawon gaba in yardar Allah ce mu ne a tsawon gaba sanawan su biyu bayan mu to saboda kar mu yarda dan kankanin abu ya samu gaza mu je muna tallace shi ba Allah ya mana rufin asiri ya mana baiwa duk irin al'ummar da ake so a so a samu an samu ana akwai ɓoyayyen mutane manya-manya da Allah ya ɓoye su a cikinmu amma Allah ta'ala ya musu rufin asiri fiye da ake zato akwai masu sarauta akwai 'yan kasuwa akwai 'yan boko masu digiri da digirgir duk Allah ta'ala ya haɗa mu da su akwai malaman jami'a duk ga sunan muna tare da su akwai almajirai irin mu irin mu irin su malam liman duk ga mu nan Allah ya haɗa mu ana kaga ba irin wata baiwa ta ɗan adam da Allah bai mana ba so daga da Allah ina ba mu shawara duk abin da ya taso wani lokacin ba ma sai an tallata wa mutane inda an ga ya kamata ko ai magani sa wannan in mun saba da wannan in Allah da da'awa za ta ci gaba za mu dinga magance matsalolin barkan saboda ka a yanzu ma akwai wata wanda ta taso mana amma ita za mu jirkinta nan da sati ɗaya ko 'yan kwanaki wannan abin da ake ɗorawa ake ɗaukan wannan karatun ake harbawa duniya to gaskiya motar al'akira kun ga da kire tsaya gurgu ne dabara aka masa ya tsaya gwame ne to saboda haka shi ma gashi nan mun tallata wa al'umma shi idan za a san bawan Allah wani zakakuran da zai so ya kawo to haka aka fi so duk inda aka je wajen masu kayan electronic din ana samu idan ka siyo ka kawo mana fa ni'ima idan kuma ba a samu ma za mu nemi taimako a haɗa kuɗaɗe irin yadda aka haɗa na sayan mayi a haɗa abin da ya samu wai Allah kuma za a iya zuwa a nemi ciko a wurin masu yuci amma wannan za mu ɗaga har zuwa rana ita in Allah ya yi sai a yi shiri in Allah ya sa wani ya ji kukan mu ya so ya kawo fanima in kuma ba a siyo ban Allah ya kai mu rana ido za mu yi gidauniya ta neman taimakon siyan wannan karfa in Allah ya yarda Allah ta'ala ya taimake mu ya iya mana kuma ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya na'am ban ban ji ba